suke tambayarsa mutanensa kada kun tafi na marjuwan suka ce mu fa a cikin mu wato suke gaya wa annabi salihu narju an ta wai da wai suna sa rai zai zama shugaba marjuwa mu da muke sa rai zaka zama shugaba abin da fa wancan abin wai na bautan gunki eh suka ce annabi salihu mu da muke sa rai zaka zama za mu baka shugabanci anya annabi Allah ya karbi shugabancin bautan gunki eh wai da zuwa tunanin sa haka suke tunani kafin zuwa rana muna ma wannan tunanin haka suka gaya annabi salihu kabla hada nabi sadar kafin wannan aiki ya gaba wai irin barazana nan ne an faɗa haka ko dan shugabancin zaka ce kana su a tan yanzu a yi annabin Allah kaman kai zaka hana mu anna abu da mai abu da aba za mu bauta abin da iyayenmu suke bautawa wa inna na suka ce mu lafi shakin muna cikin kokonto shi mata da una ilaihi daga abin da kake kira mun murimin kai muna ƙara fadawa cikin kokonto qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani min rahmatan faman yansuruni min allahi in asaitu fama taziduna li ghayra taksir qala yace ya qaumi ya jama'ata ara'aytum kuma ni labari in kunta yanzu a idan na zama na kan hujja mabayyaniya min rabi a gun mahalicina wa atani minu rahmatan kuma Allah ya zo min da annabta faman yansir ni jama'a shi ko wanda zai taimake ni min Allah daga azaban Allah ina sai du idan nayi wa Allah ba karka ce saba in nayi wa Allah ba daidai ba fama da biduna ba komai kuke kara na ba da wannan umarni na ku gaira ta kasirin idan ba tabewa ba wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum aya فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غريب to wannan bayani dai na annabi hudu a can baya mun yi ba za mu fada da bayanin ba dai yasa muke dan ragewa a wayannan gurare yace ya jama'a na hali na gazala wannan taguwa ce ta Allah malaman tafsir suka ce to me ake nufi da taguwar Allah a'a an raba ta ne dan taguwa ta yi daraja kurin kamar ka ce da ɗakin kaba baitullahi na'am haka ne ka raba ɗakin zuwa ga Allah ko ka ce da mutum abdullahi to yi ma matsayin haka kawo naƙatullahi ai ba taguwa ba komai ka gani a duniya ai na Allah ne ai ba wani abu da ba nasa ba babu shi sai dai idan an ce abu kaza na Allah to ana rabawa Allah ne dan abin yayi daraja amma da abin da ka sani da wanda ka sani duk na Allah ne yayi komai na Allah ne yana ga gani zo zo wani ma ya rawa bare dan makaɗi aje masa ɗaya nasa ce kuma ba sani yana kusan yana kusa a bashi a bashi lada da lada da babansu da babanmu amini ne rayuwa ce ta ta zama yadda ta zama to Allah ka shirya da mu ka ba mu dama mu sadar da zumunci alfarman manzon Allah eh yace to wannan taguwa ce ta Allah la kuma ga ta aya take fazuro ku kyale ta mana ta kulta ta abinci fil ardillahi a bayan kasan Allah wala ta musa kada ku shafe ta bisuyin da mummunan abu fa ya ku da kuma azab Allah ya ce nan ku za za a rike ku da azaba idan kun yi fa aqruha fa qala tamata'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'dun garu makazu kenan aka soke taguwar wanda ya soke taguwar kuddaro shine mai samarin gari shi yasa duk lokacin da aka ce da mutum wani mai samari ne to shaki ne ba mutumin kirki bane ba a ba wa shugabancin samari mutum sai mutumin banza wanda in za a yi alfaya zai ɗaure gindi in za a yi zina zai ɗaure gindi to kuddara ne shi kuma nan gohin sai yana da wani gahi idan ya taje gahi nan nasa to duk a garin ba wanda ya sai magana da shi babu shi a ran nan kowa ya kalle ya sai ya shiru saboda a ce ayyo halin wani ya motsa to yi kuddarin ya soke tarihin kuddarin yana da yawa to amma dai Allah ya kaddara in zai yi wa bawa azaba idan kaddara ta zo kuma ido makancewa yake Allah ya yi niyya zai musu azaba in ba da haka ba abin da taguwar take yi in ya zo kofar gidanka ya ba ba taza zai cika ma ƙwarya da nono kuma idan ka yi baki dai suruf na wannan nonon taguwar to sati za ka yi baka sha ruwa ba baka kuma cito ba abincin na aljanna ne su dama haka al'adan Allah yake yi Allah yana da al'ada mutane idan kaga azaba yana sauka gare su nimar Allah ake walakantawa akwai ran da a birnin Bagadaza ba yi ruwa ba kwana arba'in aka ya Bagadaza duk malami garin sai da ya tara wali dubu ɗari da ashirin amma kowane wali iya yi ƙoƙarinsa Allah da ya ƙi ruwansa to yi ne wani yana kusa da fadar Allah sai ya ga ɗaki ya dinga halwa ya dinga tuba a tuban da yake yi kenan da ya gama addu'an da ya fito sai ya ce to jama'a Allah ya da Allah zai mana ruwa amma ku zo ku raka ni mu je unguwa aka raka ya je kofar gidan wata mace ta ya yi sallama ya ce baiwar Allah tana gidan na ya ce ta fito ya ce dalilin rahin ruwan nan ke ne kika ja mana ya ce ta bawan Allah mene ya ce Allah ya sanar da ni ɗanki da ya kayi da guntun gurasa kika katse Allah wannan ya yi fihi ya ce ni ma na za a walakanta ya ce to barin daina muku ruwan shi ne dalili saboda haka alfarman da muke nema ina jujin da ke kai wannan gurasa ta ce guri kaza ana zuwa Allah cikin ikon sa ga gurasan nan aka ce to yanzu abin da za a yi Allah ya mana ruwa ɗauki ki cinye ta ɗau wannan gurasan ta cinye daga nan Allah ya saki ruwa har sati to karka yadda a gidanka a dinga walakanta to kowai ba gari ba a gidanka da ya ga tuwo a jefe kana ga kai mawadaci ne wallahi ran da Allah ya jarrabe ka da talauci za ka faɗa ba ka ga larabawa duk niman da Allah ya musu sun ga guraka a ƙasa sai sun ɗauka sun tsotsa ba sa bari to kar a yadda Allah ya hana allazina idza anfiqu allazina idza anfaqu والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك to Allah قواما baya son bata abinci ko kanzo ne a gidanka ka gani a jefi a ƙasa ka yi ƙoƙari wannan kanzon ka ɗauka ka ba almajiri a dalilin wannan ya fi addu'a yanzu sai Allah ya ma arzikin idan aka ɗebi hatsi a ƙarƙashin murhu ya zube da yawa ka je ka ce a tattara min shi mai gida wannan ɗin ya ce ke ne baki san darajarsa ba ai wannan ba ƙarar a tattara shi ka haɗa yi in almajiri za ka iya ba ka ba in ba za ka iya ba ka ce a daka min an daga ka sai sukari ne naira goma ka ce da almajiri zo ga sadaka inda zai kiya dalilin wannan sai ka yi ga aljanna eh Allah baya so duk abin da kaga ana yi da Allah taba Allah ake eh kuma idan Allah yi ya waiwayo ba irin nan mutum bane in ya waiwaya fa sai an san ya waiwaya ko a ƙasar nan da kuka ga mun shiga tana mai tsanani ai Allah aka taba Allah aka taba ai ko tunda aka taba ai da ya waiwayo ai jiki Hausa suka ce jiki magayi ai kowa ya ji a jikinsa ku duba dai abin da yake wa Allah mutanen annabi ludu ba su fice alƙaryan Kano ba duk yawan su laifin da yasa aka halakar da duniyar zamanin kurin luwadi ne banda hiba wani abu luwadi ne kadai suka yi yanzu luwadin da ake nan Nijeriya kadai ya lanka da mutanen annabi ludu sau ɗari yanzu a Nijeriya an fito da ma wani abin daban da akwai wani alƙali da ya yi kwanan nan ya yi shari'a ba da daɗewa ba ya kai shekara guda alƙalin wani mutum ya auri matarsa ita matar ta ce wallahi alkali sai dai ya sake ni a sake ki ya ce sai dai ya sake ni ne kudin ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa na ga wanda zai sake ki ne kuma aka je kotu aka tsaya shi kuma mai kudin darajar sa ya kai ba zai je kotu ba da aka tsaya ne laifi ya ce ni laifi guda ɗaya ne ya ce ni ya mace ce ya ce dubura ta zai nema na ce ban yadda ba ya nene ni ta inda Allah ya yarda ya neme ni ya ce shi kuma sai dai duburar tawa zai nema ba kuma ta baya ya nemi gabana ba dubura na zai nema wannan shi ne hurobulan ɗinmu aka ja ka samu mai kudin ya ce haka na yi niyya haka na yi niyya kuma duk duniya na ga wanda zai sake ta kuma abin da ba ta son hakan zan yi aka ce ta Allah baya so ya ce ya na fi kowa sani baya so din yace ni ina so ai shi Allah baya so yace to ai ni ina so kuma ni da nake so yace ina da iko da haka haka zan yi Fazali yace ta daga shari'an nan dan kai dade da aka daga shari'a alƙali ya kira yarinya ya ce kin san dabarar da zaki eh to ni alƙali dai gudunmawa ta da zan maki guda ɗaya ne ki je ki samu dangin ki duk ki sai da kayan ki in ji alƙali shi kenan matar ta sai da kayan ta ce ki je ki biya kuɗin maka a nan ƙasan a nan ƙasan a nan Nijeriya nan kan ba wanda ya isa yi wannan shari'ar babu shi kowa don iyayen gidan namu ma suna ƙarƙashinsa shi ke nan matar ta tattara ta sai da kayayyakinta gaba ɗaya ya ce to ki gudu ki je maka in mun neme ki mu ce kin gudu a ta neman ki a can kuma kin je na baki takarda alƙali ya kirawo daga ita sai alƙali ya bata takardar shika ya buga sam na kotu ta biya jirgi ta tsallaka a can ta je ta yi mijinta har yau ana shari'a anan eh ana shari'a an ce sai ta dawo yanzu shari'an yana kotu ana ta gudu ya sa ana neman ta wai shari'a sai ta dawo to akan wannan aikin kadai za a iya kifar da duniya a wannan kadai to an taba Allah zinan nan Allah ya ce kar a yi zina amma yanzu turawa sun sa balo ake saya jama'a sai a ce ga balo a yi zinan in an yi ba komai to a fa a bar balon mana a fasa zinan mana jama'a dole ne zinan nan sai an yi shi na uku Allah ya hana a daina cin kuɗin ruwan nan jama'a an ce in ba kuɗin ruwan ba za a rayu ba shi Allah ne yake magana kuma shi yake waraddi Allah ya ce kar a ci kuɗin ruwa tsakaninka da Allah ɗaya ne ka ce Allah muna roƙonka Allah ya sa mu hannu sai me ai magana mai daɗi ya fi magana mai daɗi ma sadaka ne Allah ya ce a daina cin kuɗin ruwa aka ce dole sai an ci fa a daina aka ce ba za a daina ba ta ba ta ba Allah ba kana gan ba kuɗin ruwan ba za a rayu ba illa ce yi da abin da malam ya duba Qur'ani ya gaya maka akwai illa wannan interest da kuke gani na gwamnati kuɗin ruwa naira ɗaya idan mutum zai yi zina da uwarsa sau saba'in bai kai naira ɗaya na ruwa ba bai kai ba bai kai ba to a duniya duk abin da yake a duniya in an ce ba za a iya bari ba za a bari ai ai in dai abu ne na duniya ba abin da ba a iya barin sa ai ba ka gani yanzu a duniya an kai niyan bulaguro jinya sai a hana ka ko ba yin haka haka ne to a duniya bacin rai yayi ba za ka iya cin tuwo ba ai kuma idan murna ma yayi zai hana ka cin tuwo jama'a haka ne to Allah ya ce ga doka a bari to shi Allah da ya ce ga doka a bari da aka ce ba za a iya bari ba shi ne ya ce ba za a iya ba ko kai ne to saboda haka jama'a in muna son mu zauna da Allah lafiya in kana laifi Allah ya faɗa ko baka bari ba ka rage kai baka rage ba kai baka bari ba baka bar wani ya bari ba in za a bari ranka baya so kuma haka Allah ya waiwaci al'umma ai ma ya addu'a mai sha wahala addu'o'in da muka yi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kara kai da ji a birkin ya rasulullahi idan masifa ya taso a gari fa ɗari biyu ke adadin sa in dai an yi wannan addu'a ɗari biyu fa wallahi masifar a duniya sai an ɗauke ta amma sai da muka yi miliyan fa ƙarshe sai da bana a wannan fitinan sai da muka yi miliyan sha biyu da ƙyar da gumi da komai Allah ya kama na sauki an taba shi ai Allah ba mutum bane ya gaya mana mu kiyaye shi abin da ya zama ya gaya mana mu kiyaye ce ku sani fa ni ba ni da dangi abin da Allah ya fara faɗa ya ce ba ni da dangi idan yana da dangi ma wani abu zai samu danginsa to kaga ko za a yi tsammana dalilin danginsa zai rage wani abin ya ce ba ni da dangi ba uwa ba uba ba dan uwa ba matar aure ba jika ba dangi to me yasa Allah ya mai dama yake haka yake yi dama kurin dan abihi kurin duk lagon da zaka je ka kama kafa da hito ba yi da shi kurin ka bi dokansa amma da yana da dangi la Allah kai masa laifi ai kaga zaka je gidan danginsa ko in ma zaka masa shugaba ka ce kai ma danginsa ne to ba yi da dangi saboda haka jama'a mai kiyaye Allah in Allah ya faɗa abu wannan shine amfanin karatun ba yi tsayawan karatu a kiyaye shi idan abin da yake a bari ana kiyayewa to in Allah ya yarda to a duniyar za a dan ji daɗi kaɗan kuma ni'imar da ta yi in yi wa mutum ni'ima ana godiya da ni'imar rahin godiya ga ni'ima duk kowace irin bala'i ce a duniya rahin godiya ga ni'ima shi yake jawo bala'i ta hadisi ne ni'imatullahi shukran an kai wani zamani wanda ni'imar da Allah ya yi ma ba a yarda Allah ne ba za ka ji kamar kai kai wa kanka ni'imar to da haka rayin godiya ga ni'ima zai haifar da kowane irin masifa to duk lokacin da ka ji wa'azi a wannan wa'azi ba azumi yanzu ya fice kurin ana ma karatu yau ma kaman jiya gobe ma kaman jiya ai karatun nan mun ji daɗi ai karatun nan yake ba anan abin yake ba aiki da karatun mal ilmu illa al-amal bihi to saboda haka jama'a kiyaye kuma abi Allah dan Allah ne Allah yake cewa فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام zalika ذلك وعد غير مكذوب kenan aka soke wannan taguwa ta annabi salihu Allah ya ce fazaruwa Allah ya ce to yake tunda kun soke taguwa nan ta annabi salihu Allah ya ce babu komai dole za mu saurara mu Allah ya ce tamatau fi da ku ji dadi a gidanku salatu ayyamin kwana uku Allah ya ce mun ba ku kwana uku zalika wadan wani alkawari ne gaira muka zo ba mun karyatawa bane bayan kwana uku za ku bar duniya to labarin ma ya bi barin duniya tsanani ai kana zaune aka ce in mutuwa za ka yi za a harbe ka kona ba ai ka san mutuwa za ka yi amma a zo a ce ma bayan kwana uku za ka bar duniya ai mummunan labarin har ya bi ma mutuwan wahala Allah ya ce to ku sani dai daga kwana uku ba za ku rayu a duniya ba Allah ya ce wannan wa'adi ne muka yi muku ko wa'adin da muka yi na gaskiya ne kuma abin da ya sa Allah ya kawo wannan labarin mu ma na yanzu ba dan alfarman annabi ba ai ko da doriyar duniya ma babu ita to Allah da yake barin mu mu dinga yi wa Allah godiya alfarman annabi Muhammad muke ci
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ falamma ja amruna yayin da lamarin mu ya zo na halakarwa na je na saliyan Allah ya ce mun tsere da annabi salihu wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da annabi salihu bi rahmatin minna amma ba wayo Allah ya ce rahmar mu ce ta tsiratar da su mu yi wa Allah godiya ko a wannan zamanin da ko gan mu a halin haka rahmar Allah ce kurin in ban da rahmar Allah ba mai tsira ai ba mai tsira to annabi nuhu annabi salihu ma a zamanin sa Allah ya ce rahmar mu ce wannan je na wa min tsirar da su min kiri yau mu idan daga tabewar wannan rana inna rabbaka إن ربك هو القوي العزيز inna rabbaka sanin ubangijinka huwa alqawiyyu sarki ne mai karfi mai karfin iko azizun mabuwayi ne algali mai rinjaye abin da yake nufi da haka buwayi gagar misali mai karfin iko a ji tsoronsa a mai da hankali duk abin da kake ya rike ka sai yadda ya da kai saboda karfi irin na Allah idan ya ta riko ba da abu zai rike ka ba da aram take zai rike ka ba. kai kadai ka ji kana ihu kana wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah kuma ya tashi sakin baka ba wani gu ne zai kumbura ba kuma sai ya sauka to yi ne Allah ya ce a ji tsoro na duk wanda kaga ya ba ya samu wani dama a duniya to wannan daman fa Allah ne ba shi saboda haka Haruna Rashid wata rana yana tafiya da shi da sojojinsa akalla yana tafi da soja dubu tamanin sai wani bawan Allah ya ce Haruna Rashid ka ji tsoron Allah ittaqillah da ya faɗa haka da ya tsalle a kan dokin sai da ya duro da ya duro kuma ya sunkuya haka duk mutanen da suke kan dokin sai da suka duro suka sunkuya aka ce a yarda mumin ya ce a cewa ya muji tsoron Allah ya ce in ba mu ji tsoron nasa wannan mulkin namu zai zauna ai ba zai zauna ba ya ce ai tsoron sa wajibi ne ya ce wanda bai haka ba ya ce a wanda bai haka ba ya dan wuta ne aka ce me me nasi ya ce wai za qila lahu taqillah وإذا قيل له اتق الله أكبره العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد wanda aka ce wani ya ji tsoron Allah ya ƙi yin tawari'u Allah ya ce ku kyale shi wuta zai mai da shi mai tawari'u Allah ya ce za mu sa shi jahannama to saboda haka da abin da kake aka ce wani eh ka ji tsoron Allah to a lokacin nan kyautuwa ya jikinka ya dinga mai kyarketa shi idan ka ji tsoron Allah duk abu na duniya zai ji tsoron ka idan kana jin kunyan Allah kowa zai ji kunyar ka idan ka yarda da Allah kowa zai yarda da kai idan kuma ya zama kana jin kwarjinin kana ganin kwarjinin Allah wallahi kowa a duniya sai ya ga kwarjinin ka to saboda haka wannan al'ada ne na Allah a dinga jin tsoron sa duk lokacin da aka faɗa mai ƙarfi ne ko mabuwayi ne shi kuma rukonsa ba ruko ne irin na mutum ba in ba haka ba fir'auna ku duba rukun da Allah ya wa fir'auna sai ga nan sai tarihi duk karfin ya kare Allah ya rike shi shikenan lokaci daya kamar lamarudu dan kana'ana wanda duk duniya ya mallaka yi kadai sarki ne a duniya ba wani sarki sai shi jin daɗi da ya masa Allah ya ce hi fa Allah ne mulkin ma da lamarudu dan kana'ana zai samu ba da alkhairi ya samu mulkin ba da sharri lamarudu sunansa amma kafirai mutum biyu ne ya mallaki duniya lamarudu dan kana'ana sai shadda da dan ada a mumune mutum biyu ne annabi Sulemana da Askandariya Zurqarnain to lamarudu dan kana'ana lokacin da yake so ma zai kwace mulkin kafin Allah ya rike shi sai da ya zamanto duk garin Allah ya waye zai je jeji ya zama ya bude daba in dai za ka bata wannan hanya yi kenan ka zama nama a karbe kayan ka kai kai yana yin haka babansa babban sarki ne sai uban ya ji labari hi kana'ana ya ce wannan yaron haka ya kangare ta ai yanzu mu yaƙi yaron nan ya waje ba duk da ma hi ma kafirin ne yaron ma kafirin ne ya ce mu kai mu yaƙi wannan yaro ya zama wajibi uban ya yi hawa da mutum dubu sha biyu ɗan yana da soja dubu talatin uban ya tunkari ɗan ga wasu yara fa ku yan agajin kun ga yara suna surutu sai ku hana ba bari za ku yi ba muna yin wannan ko me wannan yayin da aka yi haka lokacin da ya zamanto ya kalli uban aka ja daga uban ya ja daga ya ce yaro ya ce baba ya ce kai ne ya ce ne wani abin da kake so ne kake yi ne ba kyau so muke ka daina kun yaƙe ka ya ce a ai wuya na ya yi kauri eh ai wuya na ya yi kauri da kowa zan iya faɗa yanzu a duniya da kowa in ji shi lamarudu yake gaya uban zai ce ni ubanka ne ce yi da kai ma ta fi kyau ai da kai ma uban ya ce yi da nan ai da kayan yaƙi aka sa kwarkwali da sirki yaƙi ya balle tsakanin uba da ɗa ana bugawa ana bugawa ana bugawa ana tarare ne da bugayya sai Allah ya ba ɗan nasara ya kan uban ai da ya samu uban ya danne ya ce ku kamun takobi ya danna takobi ya ce kafiri ya danne kan uban ya yanke ya ce kafiri kafiri haka ya gaya uban daga nan ya je masarautar uban ya zauna da ya zauna masarautar uban kuma tafiya ce tafiya ya ce ta yi nan gaba da Allah zai yi jayayya da annabi ibrahim yake masa wa'azi yake masa wa'azi shikenan sai dinga kiwon mekiya manya-manya guda hudu me kiyoyin nan manya-manya ne kowane ɗaya tun suna cin akuya zama suna cin sa shi ke wani abu kamar amalance to da lokacin cin abincin me kiyoyin ya yi da hi da wakilinsa me kiyoyin ba su ci abinci ba a garin za su tahi su ci wannan naman suka tahi da wannan amalanken sama suna kallon naman suna sama suna kallon naman suna sama sai da suka je kogin sama ta ɗaya ya ce to ko yanzu mun zo gurin allah bari mu fara yaƙi mu gani kafin ya fara yaƙi ɗin sai jibril ya zai shiga amanakin ya ce kai daga ina ya ce allah da ya turo ne mala'ika ne na allah wani abin da kuke ba kyau kar ku yi ku koma ƙasa allah ya karɓi su ba ya ce mu fa yaƙi muka fito kuma na yi rantsuwa sai na jefa kibiyata da ya jefa kibiyansa a kogin sama ta ɗaya sai Allah ya dace ya harbo wani kifi Allah ya ce maza jinin kifin ya dinga zuba a amalanken shi gane yake cewa ya yaƙi Allah daga nan ba da daɗewa ba Allah ya ɗauke ran wannan mekiya guda hudu suna ƙasa suna ƙasa ran da suka tayi gahin su baki da za su dawo saboda tsoro da furfura jibril ya yi ba ce yanzu a yi ba za ku ji tsoron Allah ba in kun baɗo mutuwa za ku yi ce ba za mu ji ba tsoro kan muna ji ya ce amma ba za mu bi shi ba shi ne sai Allah ya ce da jibril ya ce to yi kenan in ka zo da su bakin kogi ka sauke su a hankali aka sauke su a hankali ya tayi ya zo gida ya ce to ya je ya yi yaƙi da Allah ya dawo to yana jayayya da Allah yana jayayya da Allah har annabi Ibrahim ya kama masa hujja suka rigima da annabi Ibrahim annabi ibrahim ya yi nasara a kansa ran da ya ce a tara wuta za a kona annabi ibrahima wutan nan da ake tarawa duk lardin sai ka kawo wutan lamarudu dan kana'ana in samari suka kawo na sayarwa ga tsofin da ba su je ice ba kuma su kawo nasu a duk duniya dabban da ya jidi wannan wuta alfadari ne da alfadari aka jidi wutan shi yasa a duniya Allah ya yanke zuriyan alfadari bai da yawa wanda kuma ya bada gudunmuwa akan wutan ya kama ya hura da baki tsakaci shi yasa an kada keta a duka na farko kana da lada ɗari a na biyu lada hamsin a na uku lada goma to tsakaci saboda haka kai ta akwai lada to da aka rura wannan wuta na annabi ibrahima kilomita sha biyun karya za ka mutu duk duniya ba wanda ya sai ya karu wutan kilomita sha biyu kuma ba tsuntsun da ya sai fice ta sama to yi ne aka kama annabi ran aka ɗaure shi aka rasa yadda za a yi shi sai shaidan ya zo ya nuna musu majajjawa a jefa shi a majajjawa aka jefa shi a majajjawa mala'ikun Allah suka zo suka ce annabin Allah kamar iri mana ba mala'ikan ne da bai zo taimako ba ya ce a wanda aka daure ni dan shi ya sani ba na neman gudunmuwar kowa da za a jefa ya ce hasbun Allah wa ni'mal wakil ana niyan jefa ya Allah ya kira Jibrilu Jibril ya ce ka je gidan aljanna akwai wani riga na alhariri da ne wa wannan bawa nawa tanadi ka dauka masa amma lokacin ma fa an jefa yana tafiya haka Jibril ya je dauko wannan rigan ya sa Annabi Ibrahim Allah cikin ikon sa wutan ya yi sanyi ana wutan yana cikin ci sai ga ya laba lamarudu da ya zo ya leka ta katanga sai ga annabi ibrahim suna zaune da wani mutum suna jera inda suke zaune kuma ruwa yana gudu ya ce annabin allah annabi ibrahim kai da waye ne ya ce abokina ne jibrilu ne muna zaune ni da shi muna hira ya ce to kai yanzu mu yi sulhu da allah nan naka mana yana so ne zan bashi mata ɗari na rum ya ce Allah na ba mata yake so ba tun me yake so ya ce ai Allah na kalma dai zaka bashi ka ce la ilaha illallah ibrahim rasulullahi wannan kalma ya ce ai ba zai bayar ba shine rabonsa da annabi ibrahim to lokacin da mutuwa sai kusa sai duk sojojin Allah suka zo suka nemi Allah muna neman alfarma halakar da kafarin nan ya zama yana hannunmu duk randanan da ya zo ya nemi wannan daraja ba randanan da Allah ya baiwa sai sauro da sauro suka zo Allah ya ce to na ba ku ku sauro ku za ku kashe shi shi ya sa sauro guda biyu rak suka kai lamarudu ɗan kana'ana da aka ba sauran izini sauran kaman hadari haka yawan sauran yake ɗaya sauran ya zo ya shiga hancinsa nan ɗaya ma ya ga hancinsa shi kenan yana haka yana duka suna ƙara nutsewa shi kenan tsoro har yanzu ya sadu da ɓargon lamarudu idan suka fara gwagwayan ɓargonsa na kansa to sai ya ji kansa yana ƙaiƙayi sai a nemi yana dukan kan nasa haka sai sauran su nuzo ƙarshe dai duk ya gagara dole ya zama to ake neman guduma yi ya ce to in ba kwa duka da gaskiya ba su kuma suna tsoron duka ce da gaskiya za ku dinga duka wannan ya doka da guduma nek wannan nek wannan nek shi ba ya ce sarki ba ne in Allah ya da guduma yake dukansa kuma ya yarda dukan ce saukin kaga abin kunya ne talaka ya doki sarki to sai sauran su dan nutsa haka ana haka ana haka dai har wannan wannan bargon ya fara zaba ta hanci to yi ne hedan shi ma ya zo ya same ya ce lamarudu ɗanka na ana kaman kai a ce kanka yana wari duk fadawan suka dinga koma ɗoyi yake kan ya ce ai abin kunya ya kanka yana wari ya ce to iblis ne mafita ya ce mafita guda ɗaya ne kullum nan jan kero kan zinari wannan kan da ya lalace aje shi a gefe a dasa ba ta zinari ai ne a dan sarki ya ce to ko hakan za aka tara fada suka ce to ai da wannan kan da yana wari gwara hakan shi nan daga nan iblis ya je kero kan zinari ya kawo ya ce da sharaɗi fa idan an sare kara bari jini ya fito aka nemi ƙarfi manya-manya masu ƙarfi aka ba su takobi ga yajini na fice ana ɗauke kan sarki aka dasa na zinari sai sarki ya dinga wantsul-wantsul kan zinari ya faɗi sai ɗan ya dinga dariya ya dinga dariya sai Allah ya kwaje Jibril ya ce ka je ka ce da hidan tun da yau ya kai maki na me yake so za mu bashi in aljanna yake so ma za mu bashi ya ce ni na ruwana da aljanna sa ni na yi ne dan in sha dariya na eh da dai gidan ka je la'antar Allah ya tabbata a kanka haka Allah ya gaya masa to kaga yanzu da Allah zai rike shi da mutanen sa ma aka rike shi rikon Allah haka ne in ya ta rike ka da wanda kake son ma sai ya rike ka to wannan ya isa aya a dinga jin tsoron Allah a kowane lokaci na'am wa akaza allazina zalamu sa'atu fa azbahu fi dirihim jasmin wa kaza allazina zalamu wanda suka zalunci kawunan su da shirka Allah ce muka rike su fa azbahu suka waye gari a gidajen su jasmin a durkushe idan ka taba jikin mutum kaman toka ne ya shekara a leda haka jikin ya zama toka ya kone ya daga ka taba mutum sai ya rushe haka Allah ya da mutanen annabi salihu ka'an lam yaghnaw fiha Allah ji ga nan dai in ba dan Qur'ani ya ba mu labari ba Allah ya ce kaman ba su zauna a bayan kasa ba ba dan Qur'ani ba labari ya kai ba za ka san mutanen nan ba amma Qur'ani muka samu labarin su to an tsaya nan za mu ba mutane kayan nan man jibir zuwa baka daya eh zo karba mu da masa
فغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بودا to لثمود Allah ya ce ka Allah ya gano fiya ga hinan ba dan Qur'ani ya bana ba da labari ba kai ka ce kaman ba su zauna a bayan duniya ba alama anan lam inna samuda samudawa kafaru rabbahum sun kafirce ma ubangijinsu ala budan ne san ta rahama ta tabbata li samudin ga samudawa mm.
ولقد جعل رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما wala kada hakika Allah ya ce ja rusuluna Ibrahima manzanninmu sun zo gun annabi Ibrahima da albir na Allah zai bashi da annabi Ishaqa da annabi Yaquba qalu salama suka yi wa annabi Ibrahim sallama larabawa ne goma sha biyu sun zo da sufar larabawa mutum sha biyu masu kyawawan fuska to a cikin jibrili shine shugaba suna zuwa suka ce assalamu alaikum aka gaisuwan mala'iku yake sai annabi rayu ya ce aminu alaikum salam suka gaisa fa ma labisa فما لبث أن جاء بإذن خليل a annabi ibrahim kasa zama yi saboda yi mutum ne mai yi wa baki gara in kana so ka yi daraja gurin allah kar ka fike da bako amma bako yana da haƙƙi haƙƙin bako kwana uku ne in yau bako ya sauka a gidanka ka ba abinci da ruwa ya gobe ka ji to za ka je ka ce kai kai baba kai ka shiga gari ka nemi abinci ka ji daga nan ba- baya kan kagun allah sai kai kuma da kake zuwa guri ba gunda ba dan an ce kai bako ne kurin karka zo kan makale wa mutum ba haka ake ba kwana uku ne haƙin bakunta dan bako idan zai zo gidanka da mala'ika dubu saba'in yake higa gidan kuma idan bako ya kwana uku zai fita a gidanka to insha Allah iya zunubin mutanen gidan nan duk sai an fita da shi kuma bako wanda ya fi kowane daraja babu kamar na almajiri shi yasa idan almajiri mai kundi ko mai ilimi ya zo da kaya zai fice ta garin ku kar ka bari ya fice ka je ka tare gaban sa ala gamta mana yanzu ficewa za ka yi to ai ba nan ne niya ba in mun je ba nan kai niya ba amma zauna a gidana ko kwana biyu kai sai ka fice haka ake wa bako saboda yi almajiri ne neman ilimi idan yanzu ya fice ta garin nan to makabartan garin nan kwana arba'in Allah ba zai masa azaba ba ba fa wanda ya sauka a gidansa ba makabartan garin kwana arba'in Allah ba zai musu azaba ba to idan bako ya zo gidanka ya sauka kwana uku ka sauke bako to ya fi kai ibadar shekara ɗari lada irin falalan da za ka samu a dalilin bakon in bako ya zo gun kan ka ɗau ruwa ka bashi ka ci ranka ya da ga wannan ruwa a sha to duk abin da za a yi da ruwa a sadakar to sai Allah ya baka ladan wannan a duniya kuma idan bako ya tashi ba barin bako yake tafi ba in bako ya zo gunka kar ka zama mai girman kai duk lokacin da bako zai tafi zan tafi ya to ka dan raka yi tako bakwai haka ake so in dai kai wa bako tako bakwai to wutan jahannama bakwai gaba daya to Allah ya rufe maka shi ba wanda za ka shiga idan kuma ka daure kai tako takwas aljanna takwas an bude wanda kake so shi za ka shiga to sai ka zaɓi wanda kake so in bakwai kai an rufe wuta bakwai in takwas kai aljanna takwas za ka ya sa in dai Allah ya sa kai gida to kai bidda haƙƙinsa kuma in mutum zai gida kar ya yi gida kar a yi gida ba zaure shari'a bai yarda da wannan ba shi zaure shi ne zakan gida a hadisi kowane abu da zakansa in kai gida kana so to hi gidan nan ne zakansa kai zaure in kai zaure bako zai kwana to gidanka kafin da haƙƙin Allah a hadisi muka tara amma duk wanda ya kofar gida irin na yahudu ba zaure ƙwar ai zakan gida ba fitar ba ai ba fitar ba kar ku saki eh in ba za ka yi ba ka yi dan bukka mutum ya zo kwana ɗaya biyu ya fice wannan Allah ka bar wa ai to wannan shine kaman haƙƙin gida kenan amma ka je gida ba ba zaure gida ba ba inda mutum zai ban daki ai kaga ba fidda haƙin gida ba a zahiri ba haka aka fi so ba amma dai kai hakan shari'a ta fi yadda da haka kuma idan ka sauke bako ka daina tunanin wannan bakon ne barawo ne ai zai min kaza a'a ai idan ka sauke bako a gidanka idan bakon nan da wuka zai yanka kama duk abin da zai yi a kansa zai kare ai Allah din ba zalimi bane ya ga abin da kai ko da shi bakon yana tunanin baka gani ba Allah ya sani mutum ya ce ni bakon ka ne a lale da maraba maraba maraba da farko abin da zaka fara yi masa ka dan nema abinci ka ka masa ka dawa da kai da kai masa ka zuba masa ido kurin ka kyale da Allah nan gaba kuma da abin da zai ma ba daidai ba to da Allah zai tare da hima ba da kai ba saboda haka a dinga sauke baki a yi a nema bako gida albarka dan ka roki Allah alkhairi zai samu bawa amma fa ba Allah ne zai baka ba sai an yi sanadi sau da yawa za ka roƙi Allah kan wani buƙatar ka haka ne to Allah cikin ikonsa in ba wani wani ba zai samu ba yanzu ga almajiran nan wannan malami mai koren kayan nan da yanzu ya tashi a nan abubuwan da Allah ya bamu na adoyi da yawa amma yanzu addu'ar da jiya ya bamu da dare duk abin da muke da yi bamu da shi bamu da shi kaga zai bamu to ka ce baka son bako ina alkhairi zai tadda kai alkhairin duniya ba zai tadda kai ba ana yin hakuri annabi ibrahim a duniya ba mai karban bakon garan bako irin annabi ibrahim shi idan aka dafa abinci a gidansa ma gaskiya karfe ɗaya da rabi ne ko nawa ne jama'a yawwa saboda kar mai irin na nan ba to annabi ibrahim in yayi bako a gaban sai ya bi kilomita ɗaya yana neman bako abincinsa sai arewa sai ya kilomita ɗaya kudu zai yi ɗaya yamma ɗaya sannan idan ya kasa samun bako yana kuka zai ci abinci eh bai saba ya ci abinci ba bako ba to yasa na yau kai ma ba ni'imar aka hana ka ba mutum yana kula da gyara ni'imar idan a gidanka haka ma abinci da almajirai ka ba su bayan ka baka kuma a gidanka kana magidanci to a nemi kaman abinci mara biyu da miya dan ajiye dai ka ajiye daga ranar nan zuwa dan yamma yamma in ka ga ba wanda ya zo sai a fitar a miƙa almajiri in dare ya kusa amma ba ko ya zo gidanka a ce sai an je otal an sai a masa abinci sai an je wani guri an siya masa abinci ba ko ya zo ba zai kwana a gidanka ba ka ce sai ka kai otal ai kaga yahudu yayi nasara akan mu yanzu duk wannan halin yahudu ne in kai bako sai ka kai otal to yi otal din illa ne da shi ai mutumin kirki ma an ganye a otal abin zargi ne kuma bakonka wanda zaka mutunta ya ka dauka ka kai otal tun amanarsa zaka yi kenan koya sai dai abin ya zama al'adan guri ba yadda aka iya amma dai ba haka aka so ba in dai da gidanka din bakon ya sauka a gidanka din ya fi kyau to annabi ibrahim yau ga ya soke bakin mala'iku kafin ka ce wani abu sai da ya kawo soyayyen dan maraki dan maraki ne wanda an yi masa tanderu din nan ya kawo ya ajiye musu to ya mala'ikun suka yi falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum kifa falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi shi abinci wanda annabi Ibrahim ya kawo jauhari ne mala'iku kuma ruhaniya ne in sun miƙa hannu ba sa iya ɗaukar abincin yadda suka sa sai su miyar yadda suka sa sai su miyar mala'ika ba ya cin abinci ai Allah bai su wasu mala'ika ba mala kuma a cikin su ba mata ba sa ci ba sa sha abincin su tazbi in suka yi subhanallah walhamdulillah yake ne sai su ji ba yunwa ba tuwo suke ci irin namu wato wanda bai saba cin tuwo ba ka bashi nama zai ci to da na ibrahim ya ga mala'ikun nan ba sa cin abincin nan na kiruhum sai ke musanta wa aujasa sai kuma annabi ibrahim ya kudari wato tsoro a jinsi ya ce qalu qalu la taqaf inna ursilna ila qaumi lut sai mala'ika jibril ya gano abin da yake zuciyar annabi ibrahim Allah ya sanar da jibril mala'ika jibril ya ce la taqaf annabi ibrahim ka daina tsoro inna ursilna ila qaumi lut ai mu an aiko mu ne ga mutanen annabi lut za mu halakar da su wa imra'atuhu wa imra'atuhu qa'imatun faraykat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub to malaman balaga suka ce a irin wannan gurin akwai ta ne akwai ta akiri wa imra'atuhu matan annabi ibrahim qa'imatun tana tsaye tana wa annabi ibrahim hidima fa basharna bi siyaka lokacin da muka bata labarin cewa za ta samu ɗayi siyaka fara hikat sai ta yi murmushi izi bisharar saboda bishara dai halakin da halakar da mutanensu wa min wara isiyaka a bayan annabi isiyakan ma yaquba za a samu jika annabi yaquba ɗansa ne zai rayu har annabi isiyaka zai ga annabi yaquba qalat ya wailata alidu wa ana azuzun wa hadha bali shaykha qalat sai matan annabi ibrahim ta ce ya wailata kai tona kai tona ta ce a alidu shin zan haifar da da yanzu ne wa ana azuzan garin yar shekara 99 yanzu a yana samu rabo wa haza ba ali mijin nan nawa na ibrahim shekan hima ya zama dattijo shekara ɗari da ashirin yanzu a ni da hima ya samu haihuwa inna haza la shay'un ajib wannan ma da taje wannan dai lamari ne mai ban mamaki a ce tsoho da kuma matar da ta tsufa a ce sun haifa da ya ce abin mamaki ne qalu atajabina min amrillah qalu sai mala'iku suka ce a a ta jabe na shin yanzu a yi kwayi mamaki min amrin lahi wannan ai lamari ne na Allah qudratuhu iko ne na Allah rahmatullah Mm.
wa barakatuhu alaikum Eh, ahlal bayt ai wannan rahmatullah rahma ce ta Allah in Allah ya niyya zai bayar ba ruwan Allah da wani ya tsufa ko kuma a ce an daina haihuwa ba ruwansa wa barakatuhu alaikum wannan albarka ce ta Allah da yiwo ta zuwa gare ku ahlul baiti ya ku ahlul baitin annabi Ibrahim innahu innahu hamidun majid innahu shi domin annabi Ibrahim hamidun ko kuma cewa sarki Allah hamidun sarki ne abin godiya manjidin abin a girmama shi mm.
فلما ذهب عن إبراهيم الروء وجعله البشرى يجادلنا في قوم لوط falamma yayin da Allah madaukakin sarki ya ce zahaba an Ibrahim tsoron mala'ikun nan ya tafiye ga barin annabi Ibrahim wajarul bushra sai albiyar ya zo masa da cewa ya samu zai samu dan nan yajadiluna sai yake jayya da mala'iku dangane da mutanen annabi lodo inna Ibrahim إن إبراهيم لعليم نواه منيب inna Ibrahim domin shi annabi Ibrahim da halima mutum ne mai sanyin hali kasirul innati mai yawan tausasawa ne awahu mai yawan nihi ne za ka je na a a to sunan Allah ne shi yasa aka ce awahu mai yawan nihi ne munibun ko mai yawan juyawa ne izuwa ga yabi Allah Mhm.
يا إبراهيم أعرض عن sai هذا Jibril ya ce ya annabi Ibrahim wannan jayayya da kake da mu a dir ana za ka daina mana wannan jayayya innahu إنه قد جاء أمر ربك أيجي.
وإنهم آتيهم عذاب غير مردود innahu ya ce kadi ja amru rabbi ai maganan za a halaka da mutanen annabi ludu ai har ya faru ai an yi ai ai abin ya zo ai ja ba ya biyu bane ai ya zo an riga ma an yi kurin jira kurin abin ya zo haka aka faɗa mutum ya ji tsoron Allah shi mala'ikun nan goma ya biya duk cikin sun ya duba ba komai ba mai wuka ko ba mai wani makami amma da yake magana yake yanzu ma da azaban muke tafi muna tare da ita tana ina ce muna nan da ita tana nan Eh, su kadai masifa ne jibrilu a ne mutum shi kadai Allah ya bar shi to an ce masifa din masifa ce kuma in Allah ya juyar da shi kuma rahama ne Allah ya ga dama ga zai da shi duk annabin da aka soke masa wahayi jibrilu ne mai kawo kuma duk wanda aka halakar da su jibrilu ne Allah ya yarda shi zai kawo rahamar wani yayin kuma azaba ma ta bi ta hannunsa ya ce ai wannan maganar azaba wai ba za ta zo bane da ita ba muka zo innahu ja amrun rabi وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ya ce wannan azaba da muka zo da ita adim azaba za ta zake musu gaira mardudin ba abun mayarwa bane azaba ta riga ta zo ba abun mayarwa bane ولما جاءت رسلنا لودا سيئ بهم وراق بهم زرعا وقال هذا يوم أسيب wannan ma ja'ar rusuluna luda yayin da wannan mala'iku suka zo gurin annabi luda suka zo suka yi wa annabi luda sallama suka ce assalamu alaikum annabi luda ya ce aminu wa alaikum salam al mala'ikatu allazina kanu inda ibrahim wanda suke gurin annabi ibrahim annabi luda yana kallon mala'ikun siya biyin sai ran sai ya baci waraka biyin zar'a kuma dabara duk ta kure masa baya son ganin su mutanensa ba ruwansu ko mala'ika ne su danne ba za su kowaye sai gani ba za su bari ba bakin ciki wai ba dan mala'ikun ba kar a yi wa mutanen nasu aika aika dama ba su da wani aiki sai luwaɗi wa ƙala ya ce haza yau mun asibu ya ce yau wannan rana rana ce mai tsanani don a ran nan za a yi rigima shi ya ce ba zai- ba za a taɓa mutanen nan ba su ko wallahi za su ce sai sun taɓa su ko in dai za a taba mutanen nan to yi kuma ko a bakacin ransa ya yarda su ko in zai mutu ma to su ma ba za su fasa taba shi ba to da haka za ka fassara sai ka ce yau mun rana ce mai tsanani وجاءه قومه يهرؤون to إليه akwai matar annabi lodu din munafuka ce shi kenan daga ta yi baƙi da rana sai ta kurna wuta ana ganin wutan shi kenan mutanen suka zo yuhura una ilai suna gaggawa suna ihu da haka aka zo gurin annabi lodu na'am ومن قبل كانوا يعملون السيئات amma kafin zuwan wayannan mala'iku mutanen annabi lutu suna mummuna aiki shine luwa'i wa ya itiyana rijal fi dubur shine zake wa namiji a dubura wannan aiki wannan aiki ba aiki ne mai kyau ba ku duba da tawar ruhul bayani fa ku yi kallo duk mutumin da yayi zina da yarinya budurwa sau ɗaya sai ka yi zina da matar da ba budurwa ba dubu saba'in zai kai da budurwa ɗaya eh in dai mutum ya yi zina da budurwa ɗaya to matar da ba budurwa ba in ba dubu saba'in ba ne baya daidai da ita kuma idan mutum ya yi zina da budurwa saba'in to yin zina da budurwa saba'in shine zai yi daidai da yin zina da uwa sau ɗaya idan mutum ya yi zina da uwarsa sau saba'in ya yi zina da uwa sau saba'in to bai kai luwaɗi ba eh in mutum ya zina da uwa sau saba'in yana daidai da idan kaga yaro ɗan ƙarami wanda ya daidai luwaɗi in mutum ya shafa jikin yaron da niyan so na luwaɗi to wannan shafan ne yake daidai da yin zina da uwa sau saba'in ka shafi yaro shagiri amarada a larabci wanda habansa ba komai ga yi gwanin sha'awa ka taba hannunsa da so to wallahi yana daidai da yin zina da uwa sau saba'in ai ai luwaɗi ba ƙaramin abu ba ne ba kwa ga in muka aka yi zina Allah cewa yake mu mu yi jifa da kanmu ko mu muke kashewa da kanmu amma da aka yi luwaɗi fa Allah bai bar wa mutane ba shi ya ɗaga garin fa ramin da za mu tona Allah ya tona Allah ya kifar da su jifan da za mu yin fa sai da Allah ya jefa wutan sai da aka dafa ya jin sannan ya jefa yan luwaɗi to jama'a wannan abu aka ce ka daina baka daina baka tadda Allah ne amfani kuma muna da littafi sunansa tarikar kamisi duk dan luwaɗi yau in ya mutu wallahi in dai ya mutu kai minti biyar ka je ka tona wallahi ba za a gaishe a kabarin ba babu shi duk dan luwaɗin duniya baya minti biyar wani tsuntsu ne zai zo ya ɗauke kamar helikwafta sai ya je gun mutanen nan na annabi ludu ya sa a su a guri ɗaya bar su kar ta yi kiyama ma ɗan luwaɗi ya tayi cikin wasu mutane wutansa ya shafe su duk ɗan luwaɗi in ya tayi a lahira ba ka gani ya cikin kowa yana nan a tawagar mutanen annabi hudu annabi ludu yana mutuwa tsuntsun nan zai ɗauke ya kai gurin ya jefar da shi a cikin kabari mutanen annabi ludu suna tayi to ɗan luwaɗin da yake nijeriya ma can zai tashi ɗan luwaɗin da yake amerika ma can zai tashi ɗan luwaɗin da yake can ko ina ma dai a nan gun mutanen annabi luɗin zai tashi ai ba kyau ba kyau a duk dabba na duniya ba mai luwari sai dabba biyu duk dabba na duniya daga jaki sai alhanzar duk jaraban kare bai luwadi ba ya yi a dabba wa'annan biyu su kadai suke luwadi daga jaki sai alhanzar tarihi haka yi nuna banda su biyu a duk duniya hatta kare baya luwadi jama'a ku duba dai ku gani a ce wannan luwaɗin kuma wayau wayau shi zai zama ado ana yi kuma a je Allah ya ga mutum da rahama ai ba shi da kyau a kiyaye shi da abin da ka ji a ƙur'ani ko baka rage ba kai kokari ka kiyaye kuma idan kaga mutum yana luwaɗin a yau kar ka masa faɗa kar ka zage shi ba haka ya kamata ka ka ce Allah ya shirye shi abin ne ya zama guba daga zarar mutum ya fara bai iya bari kuma wanda aka yi masa luwadan da tsatsuba da tsatsuba da tsafi ake sa mutane daga ai mutum ya yi sau ɗaya wallahi tallahi har ya mutu ba zai iya daina ba ba zai yi ba ai ai daga an yi abin nan kuma an tsafa ai ba shi da kyau to wanda kaga Allah ya sa ya irin wannan hanya ka ce kurin Allah ya shirye shi kai da kaga baka hanyar ba wayo kai wa Allah godiya kuma nan gaba a dinga tarbiyyar da yara a dinga koya yara tarbiyya kar a bar yaro haka sakake ka dinga zuba ido ɗanka daga ya zuwa makaranta ka ce makaranta dai in ya dawo ka ce makaranta uba kuma zama bai kama ka ba duk sallah ka yi addu'a Allah shirya yaran nan Allah ka shirya su kar su ga hanya na zamani hanyoyin yayyawa abin da da ba taɓa sani ba almajiri yau shi yake yi almajiri in an ce ya yi wani abu a da dai abin da muka san almajiri zai yi kwace ya tono rogon wani ko dankalin wani haka ne to ko almajiri a ce dai ba zai fice dai haka ba dai ko ko a ce ya ki karatu ko tuwo yanzu kana kai almajiri ɗanka kuma a can zai fara shaye-shaye abinda ba taɓa sanin almajiri yana yi jama'a ka kai ɗanka karatu guri almajirin baka tsaya masa ba sati ba zai ba za ka ya fara soyayya da yarinya kai baban ba sanin ka ba masaniyarka ba wani dalili ka kai yaro karatu kurin ya ce yarinya yake so in dai aure ne a gida ma a masa mana sannan kuma a auro ma wanda ɗabi'ar ta ba irin ɗabi'ar ka ba Hmm? ai ana duba asali kuma ana sanin ya kamata kurin na yaran nan na zamani ta sa wani farfare a ido kamar mage jama'a ita kadai ma tana tafiya ba daraja ba ta san darajan babanka ba ba ta san darajan uwarka ba kurin karatu ka je kuma ka ce kana san ta to wannan yarinyar farkon abin da za ta fara yi da za ta raba ka da babanka na biyu kuma duk iyayenka ma sai ta cuɗa su ai haɗuwan ba na Allah ba ne kurin dai kaga ta yi maka ne a layi to almajiri da za a tura ya karatu ya shiga wannan layi ai kaga da abin da zai faru sai da addu'a kar ku sake eh a dinga tsayawa duk lokacin da ka tura ɗanka makaranta kai uban addu'ar da za ka yi wallahi ya fi yana zaman gida Allah ya hiriyar da yaran nan sai an tsaya da gaske da haka shaye-shayen nan na zamani Allah ya kare su yaron da ya je karatu ya san karatu ya kai shi abin da ka zo daban abin da za ka yi daban Allah zai sa abin ya yi albarka ne muna da labarin wani wali abu sa'id al-basdani shi a tajiri ne dan kasuwa yana kasuwanci ya je nan ya je nan wata rana Allah cikin ikon sa har kasuwanci ya kai maka aka ce abu sa'id ba za ka zo ka kewaye ɗakin Allah ba ya ce ba dan maka na fito ba don kasuwanci na fito ba zan hayyanci Allah ba sai da ya koma bagada ba ya ce to sai na koma gida zan yi yanzu a aikin hajji eh sai na koma gida sai da ya koma gida ya dau harami ya zo to kai harama ka ce qur'ani ka zo nema ka je kuma harama ta kare a neman mata ko qur'anin ya samu yayi albarka ai ba zai albarka ba yi mana ai ko ya samu ba albarka haramar da kai ai ka canza harama haramar ka neman qur'ani kuma sai ka je ka sauya haramar taka a gidan wata yarinya abinda in dai qur'anin ya samu malam qur'ani ai ran da Allah ya sa aka nemi qur'ani dan Allah ya samu ba wahala wallahi duk nauyin ka Allah ne zai dauka ba zai bar ɗaya ka dauka ba ana zuwa kana rubuta Qur'anin ba ka so ma mutane su ganka wallahi har ɗaki sai sun kawo sadaka kuma za ka je yaron nan naka wani ya dawo lafiya a karatu to wani mun sa da zumunci mana ga yata bai sadaka mana shikenan mu taimaki juna aka mai Qur'ani bai masa haka bai ba Qur'ani ya karanta ba eh uban yazo malam wane gahi bayan ka dawo yar wajen wanci ya kyautu baban na da zaɓi ne ai da yadda nake son kaina baba kai da ta sanadiyan ka na zo duniya ai kafi na su wannan daraja na qur'ani da baba Allah ya bani darajarsa daban ajiye shi a gefe a yanzu hukuncin ka yi ne hukunci baba a yanzu ma na yarda da abin da ka yarda da shi na yarda uban ya ce maka to Allah shi maka albarka to ya fi duk duniya a tare a maka addu'a to amma ka auro yarinya ta ba ta tsokare babanka wane in ba za ka saka zan tsine ba ya ce ka tsine mun haka ba ake yanzu yarinya da dawargo za ka zagi babanka ba ruwanta da babanka ba ruwanta da takwamiwa babanka takalmi ba ruwanka da iyarka tafiya iyarka wanke-wanke iyarka ma a rere tana kan kujera zaune uwarka tana aiki ka je neman karatu kuma ka zo da wannan alkhairi ka kawo ko sharri to shi yasa abin da ake duda muku din sai da tunani a dinga dubawa ana sara ɗin ana duba bakin gatai duk wanda ya zo neman karatu don Allah ya tsaya abin da ya fito da shi don Allah Allah zai ɗau nauyinka gaba ɗaya in ka ga Allah bai ɗau nauyinka ba to ta ji zuciyarka niyyar taka ba ta da kyau ba ta da kyau niyyar to mu je jama'a ga za mu je kan ido za mu yi addu'a na'am wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at jama'a wa min qablu kafin wannan rana mutanen annabi ludu wallahi suna aikata mummunan aiki na'am qala ya qaumi haula'i banati hunna daharu lakum fattaqullaha wa la tuquduni fi dhafi ai mutanen kuma sai suka yi niyya niyya baki muka za su zo su zo su yi addu'a la ba da lada alfarman mallan Allah wai an sa zama lada da injiniya ta yi ka koma cikin zai jingina nan eh ɗauki mana kayan na nan dan kai da sai ka jingina eh Allah ya saka da alheri la ba da lada Allah ba da lada alfarman manzan Allah ranka ne bismillah Allah ba da lada Allah yarda wato Allah ya saka wannan ma bala ma ne mun gama ne ba zai sa kullum sai Allah ya gama ka da mutanen kirki a nan eh Allah ya saka da alkhairi Allah ya albarka to ba komai mu je ga wuce mu je kan izubin to mu je قال يا قوم هؤلاء بناتي هن دار لكم فاتقوا الله ولا تخزني في رجلي kada sai annabi ludi ya fito ya ce da wayannan mutanen nasa ya ce jama'a ya ce hazi banati hunna adaru lakum ya kama hannun yarsa nan ma ya kama hannun yarsa ya ce wayannan ƴaƴana ne mata in dai wannan aikin luwaɗin za ku daina zan aura muku su zan aura muku in dai bukatan ku dai mata ne to zan aura muku su to bari ka ji abin da mutanen sa suka faɗa ya suka ce فاتقوا الله ولا تخزني في yake ku ji رجلي tsoron Allah ku ji tsoron Allah kar ku kunyatar da ni akan baki na dan a ce kai baki kamar mutum sha biyu mutane su fada bakin ka da luwadi ai ka kai ne gida ranka ba zai so ba yace ku ji tsoron Allah ba dan ni ba dan Allah wannan baki kar a kunyatar da ni akan su abinda Annabi Ludu ya faɗa da أليس منكم رجل ya رشيد kai ga wannan gaba sai da ya fara kuka gari ne gaba daya duk garin ba mai cewa a daina in ya tare wa'annan sai su ga samari majiya karfi tsirara fa mutum ne kimanin mutum dubu arba'in ne in ya tare wa'annan sai ru wa'annan su zo da gudu in ya tare wa'annan ru wa'annan su zo da gudu ya tare nan ya tare nan sai idan sai fara hawaye a laisa min kurajid yanzu jama'a a ni kadai annabin Allah yadda nake hanawa a cikin nan naku wani ma ba zai zo mu tare mu hana mutanen nan ba yanzu ni kadai ne kowa wannan abin zai yi alaita minku rajulun rashidu yanzu a yi jama'a ba shiryayyen mutum wanda zai zai shiga tsakanina da mutanen nan babu mutum a yi jama'a to ya aka yi قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ai suka gaya masa ya ce ai da ma ka sani mun gaya ma 'ya'yanka mata mu ba su muke so dan miji muke so mu dani mala na fi banatika min haƙƙi mu ba ruwan mu da 'ya'yanka mata abin dai da muka gaya maka dai ai kafi kowa sani وإنك لتعلم ما نريد abin da muke so ai ka sani mu luwaɗi muke so kai kuma so kake kai aure na sunna ka ba mu yarka to ba wannan ba luwaɗi muke so wannan ba yau aka fara ba tun zamanin annabi ludu saboda haka Allah da ka gani yana da al'ada al'adan Allah duk wanda ya taba Allah fa ya ce ga doka aka ce ba za a bi dokar Allah ba ba yadda za a yi a nemi zama lafiya kuma a samu ai ita shari'ar da za a yi a lahira ita ce a duniya haka ne a nan duniya man ka zauna lafiya ka bi doka ko ai misali akwai taking point kana zuwa za ka wuce da gudu in kwananka ya kare sai ka mutu amma kana zuwa inda aka sa lamban nan ka tsaya an kira ka kuma ka je ka sauke wa ma'aikaci gidan yaya ba kuma ranka dai a duba mana a duba to sauka ka duba ka fito ka bude babu gidan gaba ba ka bude babu sauke gidan ka sauke sai me to kana zuwa ka ce kai ba za ka tsaya ba ka wuce ba ai ko ba harbe ka ba in an kama ka tafiyar nan nan dai ba za ta yi ba to yi Allah ya riga ya yi dokansa kafin ya yi duniya zai da ya tsara dokansa ya ce ga yadda nake so a zauna ga abin da nake so ga abin da bana so ni na yi ku ba kuɗi kuka bani ba ba isa kuka yi ba ba shawara kuka ban ba yadda na yi ku kuma ga dokata in za a zauna da ni lafiya to a bi dokan nan nawa in ko ba ce an ce ba a san dokan nan nawa to fa na gama hukunci wanda ya bi doka na ya ga aljanna wanda ya saba doka na zai shiga wuta nayi wutar wutar ma ba yi zan yi ba nayi aljanna ma nayi ku kuma din da za ku bi dokan nayi ku to dokar Allah aure mutanen annabawa da suka ce a su luwaɗi za su yi ba sa son dokar Allah zai da ya ɗaya ƙasar gaba ɗaya kifar saboda ko shari'ar da kaga yau ana yi na zamani wallahi idan ba gaskiyar nan wancan ba za ta tsaya ba ai ko da kaga ba a yi sai ana kwatanta gaskiya yi bature din da ka gan shi da yana son duniya ai sai da ya tsaya ya karance ta ka je ka gani a duniya bature ya fi kowa yi sanin darajar alkawari wannan alkawarin da suke riƙewa kan gaskiya alkawarin nasu ya sa to daular tasa take daɗewa na biyu bature baya ha'inci ku duba abin mamaki shi dai bature ma ha'inci ba zai ba in zai yi abu mara kyau zai ce abin da fa bai da kwaliti in zai yi mai kyau abu kaza yana da kyau kuma in baka yadda ba kai sai ka cuci kanka amma shi a tsarinsa dole baya ha'inci ya ɗaukar wa kansa rayin ha'inci muna nawa biyu abu na uku a doka bature abu na uku da ya ɗauka duk abin da za a yi a bature ba zai taɓa yiwuwa bature ya karɓi cin hanci ba baya yi ba cin hanci yan china sun zo nigeria sun gyara mana hanyar jirgin ruwa jirgin ƙasa mutanen china sun tafi jirgin ruwa ya dinga tafiya tafiyar da jirgin ruwa yana yi da zai koma cena wa an fito kuna yin shiru sai koma cena sai aka ce ina kawun ɗinku a cena suka ce gashi aka ce yanzu a aikin jirgin ruwan a nigeria duk kuka samu wannan suka ce i suka ce to ba za ku bata mana ƙasa ku kawo mana cin hanci ba duk mutanen kashe su aka yi 'yan ƙasan ne ba aka turo su aiki kaga dai in ma cin hancin ya ƙasa ta ƙaru ko to kar ku zama bara gurbi aka ce duk su kai sa kai saboda wannan cin hancin an bari to ƙasar za ta lalace saboda bin doka in ka je china abin da za ka yi a nigeria ka ratse baka isa ba kana tafiya idan ka ya faro yanzu na tafiya na yan faro a mota cillarwa zan yi in wani mai mota ya zo kuma karam zai fice wancan motar fa a nigeria ba a cewa komai a nigeria idan ka zo don jaye maka hannu sai ka fice ba ruwanka wanda ya tsaya kuma abu a buga masa idan kana yin lemo ka jefar duk ƙasan duniya ƙasan da suka ci gaba ba inda za ka jefar da leda a ƙasa wallahi da kanka sai ka je ka jefa musu a kwandon shanunsu ka jefa doka kuma mota za ka yi gudu akwai ka'ida in ka wuce wannan a wanda aka yi sa sayan sai an kama ka to na duniya ma wannan kasar da duk kasar da suke da doka tsayayye to za ka je an yi shekara ɗari ba a yaƙi a ƙasar ba ba za ka je a ƙasar ana fitina ba ba za ka je a ƙasar ana ba daidai ba ba a shiga ƙasar sai da biza in ka shiga da biza ka fita nigeria ne kadai irin ƙasar mu kurin barkate ba biza za ka shiga ba biza za ka fita kowa zai iya shiga ƙasar an rufe boda an ce mai dalili an rufe boda wai kowa sai an bude an bude to kasa abin da za a shigo da hita bodar ai abincin suna ya kama a dalilin abincin ka san abubuwan da za a shigo da su kamar dan Nigeria an rufe boda mu ba kyauta an yi kaza ai kowa kai wa gata miyagun kwayoyi da miyagun makame wanda zai tara musulmi hankali in an rufe ko ina guri ɗaya ɗin za a ba da hankali a yi cekin amma ko ina an buɗe hankalin ya rarrabu nan ma nan nan ma nan to idan ta guri ɗaya laifi ya zo to nan gaba dole in dai laifi ne wayannan masu hanyar za a bincika ai hanyar ɗaya ce to in hanyar da yawa ne in laifi ya zo ta nan sai a ce ai mu ba mu kaɗai muke ba da damar ba ta ko ina shiga ake to saboda haka Allah da ya yi dokansa muka ce aka ce ba za a bi ba wallahi ba yadda za a yi duniya ya zauna lafiya sai an bi dokan Allah kuma akwai abin da hankali zai ɗauka akwai abin da hankali ba zai ɗauka ba ɗan adam wani irin hali ne da shi da Allah ce mana ya yi wallahi a yi luwaɗi da luwaɗin za a ƙi ka duba halin mutum da Allah cewa ya yi luwaɗin ne halal kar a yi wani abu to billahi lari ba za a yi ba sai an koma an bar luwaɗin kuma an shiga wani hanya haka yanzu ake da Allah ka kula in yace a yi ka zan sai a bari wanda ya hana kuma shi ake cewa za a yi to jama'a a yi kafa kafa duk wanda ya ga irin wannan layi addu'a za ku yi Allah ya shirye shi kai da baka shiga ba wayo ba dabara ka nemi kariya gurin Allah to abin da ya ba kyau amma za ku ji ƙarshen mutanen mu je ga mun kusan zuwa qala law anna li bikum quwwata nawawi ila rukunin shadid ala annabi ludu yace nawawi wa zan samu ne wanda zai zo da ƙarfi da ƙarfe mu zo mu taro mu tare mutanen nan annabi ludu yake faɗin haka yake ce wa zan samu jama'a wanda zai zo ya tsaya a bayana mu zo mu yi ƙarfi ni da yi mu tare wa'annan mutane mu yi rukuni abin da ake nufi da rukuni na riƙe nan ka riƙe nan kar mutanen su zo su tsallaka to ya aka yi qalu ya ludu inna rusul rabbik lan yasilu ilay annabi ludu yana kuka jibril ya kalle ya ce annabi ludu kuma ka zauna ina rasul rabbika ai mu manzannin ubangiji ne lan yasilu ilay wayannan mutane ko ka bar su ba za su iya zuwa gurin mu ba ana barin su ko da suka yaka suka ido hudu da jibril kowa kuma jiki ya kama tsama ya wanda Allah ba ya fuka fuki dubu ɗari shida? Fuka fukinsa biyu ba dubu ɗari shida biyun daidai yake da yawa duniya rumfa. Shi Jibril. Fuka fuki biyu sai ya yi wa duk duniya rumfa. Wannan kuma ka ce za ka masa luwaɗi? Ai kaga mutuwa ce ta kusa zuwa. To ya aka yi.
Fasiri bi alika bi kidin min alayl wala yantafit minkum ahadun illa imra'atak.
Allah ya ce masa to yi kenan alabu ludu. Allah ya ce idan asuba ya fasir bi alika bi kidin tsakiyar yanki na dare ka fita da iyalanka ilam ratan amma ka bar matanka banda ita innahu innahu musibuha ma asabahum innahu musibuha abinda zai same ta na musiba zai samu mutanen ita ma zai same ta inna mawidahum subuh Allah ya ce daidai asuba za mu halakar da su alaysa subuhu bi qarib sai annabi lude ya ce a'a asuba ta yi nisa sai ce sai jibril ya ce ya kalle ya ce alaysa subu bi qaribin asaba yanzu ba kusa bace ya ce a ta kusa ce yi ai wayannan mutanen sai Allah mala'ikun Allah ai da Allah ya su a barwa Allah yi kansa shi Allah ya gama komai dalilin da ya yi su din sai an gaya muku za ku yi mamaki eh shi Allah sarki ne mawadaci mala'ikun da ake halitta jikin mala'ika jibril rana ɗaya ma sun kai ƙasan duniya yawa akwai wani kogi sunansa baharun nur kullum jibril zai shiga kogin in ya wanka sau da ya fito ruwan yawan ruwan da zai zuba a fukafukinsa ya kai tsufanin annabi nuhu amma duk dugo ɗayan ya fada mala'ika Allah zai yi kuma yawansu kullum tarbihi suke ba sa saba Allah Allah yake duk da haka ibadansu ma baya ƙara na da komai mu ma da muke bauta masa ba Allah muke ƙara ba kanmu za mu ƙara to me yasa Allah ya yi hikima mu wayannan mala'iku kurin yan fada ne a fadan Allah suke kuma su ma a fadan ba wani abu za su yi ba mai fadan ya gama komai in ma da ibadansu in ma ba ibadansu ba a ƙara yi ba a rage yi kurin dai yayi ne dan dan a san darajar masarauta wannan shi saboda haka a ji tsoron Allah eh shi lahira da kuke kallo abin mamaki ne duk da zaka mutu mutum zai bar duniya a ran nan zai rena kansa ido a yanzu akwai abin da aka iyakance ya gani za a dinga ganin faɗin bangon duniya nan da nan da abin da idan ka zai gani amma ran da za ka bar duniya to a nan mala'iku za ka fara kallon su shi kuma ido ƙa'idan in ya gama na ran nan dole za a bar duniya dai idan an zo zare ran mutum kadai wato hikimomi na Allah a jiki a zare ran kadai na rana ɗaya wa'azin kurin ya isa kowa saboda a ƙarƙashin al'ari akwai itaciya duk mutumin duniya ganyen ganyen wannan itacen kowa da sunansa idan yau an haifi mutum ma yau ganye ɗaya zai fito yau in mutum zai mutu da kwana arba'in ya rage to ganyen zai yalo idan ganyen ya yalo fa fur zai zai fada gaban mala'ika a zara'ilu ran da ganyen ya fada mutum mutum saura kwana arba'in sai a zara'ilu ya duba ya gani wane ne dan wane a gari kaza a lardi kaza mutuwansa saura kwana arba'in to a lokacin sai kai wa Allah kuka ya ubangiji wane bawanka mutuwansa saura kwana arba'in Allah ban san abin da ka masa tanadi ba in kana son sadar rahama sai ka gaya mana irin jinyar da kake so a dora masa ciwon kai ne ciwon ciki ne shi kuma jinyar ajali daban yake a daban yake ai daga zarar an daura mutum jinyar ajali wallahi ko ciwon kai ne dan kaɗan sai ka san za ka mutu nauyin ya fi na jinya haka sau miliyan saboda za ka ji abin ba yadda ka saba ba ne tun da aka haife ka daga ya taba ka ɗis ka san wallahi mutuwa za ka ai yasa mutum za ka ji ya ce wani zan mutu da'awa ne kuma kana zaune ka ce za ka mutu ya ce wallahi zan mutu wallahi saboda wannan abin da ya ji din tun da aka yaje bai ji ba jinyan ajali ai jiki magayi eh ai Allah da ya mu ba haka yi mu ba dan adam guda ɗaya Allah ya halice da trillion ba biliyan ba da trillion aka yi dan adam saboda na'ura da kake ga ana sawa komai a duniya ba na'uran da ya kai na dan adam babu shi duk abin da a duniya aka sa masa na'ura bai kai ɗan adam ba bisa ga alamu yanzu nan idan wani sharri zai same ka wallahi zaka ji naman jikinka yana motsi ko hannunka ko nan ka gaji murmurmur ka je yana wani motsi to wallahi wani abu ne zai zo wani na'ura a jikinka yana nuna ma fa ka shirya ba lafiya to yi ne daga kaji wannan sai ka yi a sai ka yi kulhuwa ka yi falaki ka yi naga ka shafi gurin inda wani abu ka yi sadaka to ba za a gane ba sai kana tafiya sai ya gani wani tuntube za ka yi na ɗanka ya jini a shi wani ji to da mutuwa za ka yi wallahi da mutuwa za ka yi ɗaya ke na biyu irin na'urar da Allah ya ajiye ku duba ido yadda Allah ya yi ta yadda Allah ya ido abin mamaki abu uku ne a ido idan ɗan adam ya kwanta ya taye barci kwantsa zai murtsuke ba hawaye ba kwantsa za a gan shi wani abu ya taru wannan kwantsan mala'ikun ya kana barci za a fidda idan naka a yi giris a sa mai a yi komai a gyara sai ka ji idan yana ciwo to sabon zubi ya kayo idan wannan kwantsan mataccen girin ne suka zubar ma suka sa maka sabo dan kana da daraja gurin Allah idan idan naka kana tafiya a rana yanzu a rana kai ga inuwa na'uran da yake cikin idan a rana yanzu kana shiga ɗaki baka gani in kana rana shi ganin zomin ne da ya Allah ya ja ganin baya to saboda hasken ranar ganin zai zama daidai kana shiga ɗaki kafin zomin ɗin ya je to ba ka gani saboda hasken yana baya amma daga Allah ya tura yi kuma hankali a ɗakin sai ka dinga gani kuma idan a ɗakin kana kallo in ka fita waje ba ka gani don hasken ya je waje shi Allah ya ja hasken baya sai yi wa kuma ranar daidai shi Allah zai feta ma idan ya mayar maka in kana daki a ja gadin a mai da yi waje in kana waje a ja gadin a mai da yi ciki na'uran da yake ido kadai shi yasa baturen idan ka ya lalace sai dai sa na akuya bai isa ba sannan kuma haƙori wannan akwai na'uran da Allah ya ajiye shi kana sa kankara nan ɗinka sai ka ji a tsakiyar kanka wannan ba zai cuce ka kana tauna rake ko ƙahi sai ka ji wani abu idan ka yale matsami a haƙorinka in za ka ci tuwa haƙorin ba zai ci ba akwai na'urori wanda su wannan matsala zai zine musu ba abu ne wanda ya kamata a yi da haƙori ba abu ne da ya kamata a yi a harhe to tun da ya zama da haƙori to ba zai ba da lafiya ba sai ka ga akwai alamun wani abu da baka sani ba a haƙori Allah ya ajiye na'urarsa kuma a kunne Allah ya ajiye na'ura sau da yawa wata ran za ka ji a ka wani dodo fa yana motsi ba kurkurkurkurkur kuma ba kwaro ba ne sai ka ji kurkurkurkurkur yana yi hifa ba kwaro ba ne wannan dodon da Allah ya sa a ka yake wannan ƙara ba ji kadai yake amfani ba inda idan ka haka zai ma amfani da ji idan ka kwanta barci shi dodon zai tafi Allah zai zo da na'ura da na'uran kana barci ba amma mutane suna abu kana ji na'uran ne zo yake aiki to irin wannan muka higa sai mun faɗa abu daban-daban da Allah ya wa ɗan adam kamar guda ɗari ka taye a barci kana taye a barci za a ga yawo wannan yawun da ka gani na bakinka wallahi duk gaban ka ɗari uku da sittin kowane gaba sai mala'ika ya kunce ya sa giris sannan ake mayarwa na ubangiji shine wannan yauƙin da yake zuba a bakin mutum kuma hawaye da zai zuba a idan mutum ba kala ɗaya ba ne hawaye kala uku idan ka ga idan mutum shi kaɗai yana ruwa yana zubarwa ba hawaye ba ne ya cutar da idan ne ko ta ba ya sha ko wani abu mai wari ya wanda ya tafasa idan to idan zai dinga wannan ruwa ruwan da idan yake yana nuna masa cewa abin da kake fa zai cutar da ni ka daina shine shine sanadiyar ruwa a ido in ido yana ruwa akwai wani abu da ake amfani da shi ta baki idan baya so to ruwan shi ne alamun fa ka daina kuma idan mutum yana kuka in kukan na sharri na alkhairi ne to ka sa hannunka za ka ji hawayen da sanyi amma idan ka sa hannunka ka ji hawayen da zafi to kukan nan na ɓacin rai ne amma mutum yana kuka hawayen da sanyi ƙarya yake ko kukan yake na jin daɗi ne to haka nan za mu kawo muku ƙofar gahi a jikin mutum dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu kowane gahi ɗaya a ƙofar sai Allah ya kama wani abu da baka sani ba in kana tafiya da dare tsakiyar dare idan guri ba lafiya za ka ji tsikar jiki ba tsiga ba ne gahi ne yake motsi wai kana cewa tsigar jiki na gahi ne saboda yawa sai ka ce ka ni fa gahi na baya so kana zuwa guri za ka ji shim shim shim duk gayin za su tsaya su ce nan gurin ba lafiya to in ma wani abu ya same ka ko bai same ka ba dai gurin kan ba lafiya su gayi bayan wannan kuma idan ka yi ga gumi yanzu ka sa ka ɗaki haka kulle to ƙofofin gashi budewa za su zafin cikin naka ta nan zai fita idan kuma kana guri mai sanyi zai ratsa ka ƙofofin gashi toyewa za su yi in ba su toye ba sanyin zai cuce ka to yi ma da nasa bangaren daban to saboda haka Allah ya yi ɗan adam da daraja duk lokacin da kaga Allah ya ɗaga gari ya kifar kamar mutum dubu ɗari ya halakar to gaskiya an yi abin da baya so wannan shine magana to mu je aya ɗaya rage ko biyu na'am فلما جاءونا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من to سجيل yayin da muka zo da lamarin mu dama mun dade muna fassara wannan ja'alna aliha sabilaha saman garin ya koma ƙasa wa amdarna hijaratan min sijilin Allah ya ce da Jibrilu Jibrilu karfe goma karfe as- hudu na asuba yana yi yace to mutanen su fita suka fita suka kewaye ƙasar garin kilomita arba'in Jibrilu ya ce kowane mala'ika ya saki fukafukin sa haka aka dinga yi, kamar ka sakarwa tebur ƙasa sai da Jibrilu ya yanko kilomita sha biyu a ƙasa sauran mala'ikun suka yanko da ya haka kamar tebur ya ɗau ƙasan ya ɗaga kansa ya kalli gadon Allah al'arhin Allah ya ce wa Ubangiji umarninka nake jira Allah ya ce daga ƙasan amma kar wanda yana barci ya san an ɗaga kuma idan za ka juya garin ka masa juyin waina to kar ƙasa ɗaya ya ciri daga inda ka ciro Jibrilu yana ɗaga garin sai da mala'ikun garin suka ji kukan dabbobin garin da ya juya haka za ka maka su shi kenan Allah bai haƙura ba wa amdarna alayhim hijaratan min sijilin sai da ya sa dutse kowane dutse ya rubuta sunan kowa aka kai kogin sijin wannan dutse na wutan jahannama aka dafa sannan aka zo aka yi ruwan kuma dutsen ya je sai ya tadda kan mutum ta dubura sai ya je ya je gama ya je gama da jahannama me yasa Allah ya haka dan yau kar mu yi luwadi shikenan gani ga wani ya isa ga wani Allah baya so ya to a daina dan haka ne in ba a daina ba abin da ya samu wayancan shi zai samu wayannan to mu je موعود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد wurin Allah madaukakin sarki yake cewa dutsen wani yana biye da wani musawwamatan kowane da alama da sunan mutum to da aka yanko garin a wanda suna aikin ba yanko da su ba dutsen idan sun nutse a ƙasa ba mutum sai su koma su je gurin Allah Allah ya ce duk inda suke kuje kuje sai su shine dalilin shuri fa a yau idan sun zo dutsen zai daki ƙasa ya hija sai gurin ya zama shuri wannan shuri da aka bar mana aya ce na abin da aka yi wa 'yan luwadi na yau ya gani fa kar ya yi irin wancan aiki وما هي من الظالمين Allah ya ce ببعيد mutanen maka ba kuna zuwa Siriya ba wannan gun da muka yi wannan abin ya ce akan hanya yake in ka je Siriya kilomita arba'in ne a kewaye duk ruwan duniya da ake gurin bai ciyawa da ana zuwa ziyara in ka zo annabi ya ce an zo a fice da gudu za a ga kasan da tun da aka yi ka baka taba ga irinsa ba kilomita sha biyu aka ciro kasan shi kemikal ɗin sinadarin da zai yi ciyawa ma babu yi a nan aka ciro Allah ya ce gahi nan kuma ban kuka yi wasa abin da ya shame su su zai same ku to jama'a za mu tsaya nan Allah ya shirye da mu kuma idan muka yi bakin namu addu'a to karatun namu sai gobe saboda almajiran namu je mun sa su aiki sun kwana suna yi na addu'a